الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائد وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وسابه وسلم أما بعد
الفتل الثامن عشر وفاؤه أوسن عهده صلى الله عليه وسلم
wannan fasali ne wanda zai mana bayani dangane da cika alkawari na wannan annabi namu in annabi ya da alkawari sai ya cika ya fi kowa cika alkawari dan suka yi alkawari da mutum annaba sai ya jira ka shekara guda wani ruwayan ma kwana uku saboda cika alkawari yana daga imani dangane da nan na alqur'ani wa auhu bil ahadi innal ahada kana mas'ula alkawari abin tambaya ne to annabi ya fi kowa cika alkawari in ma tsakaninsa da mutane in ma tsakaninsa da Allah
wa amma kulquhu sallallahu alaihi wa sallama fil wafa'i wa husn al ahdi wa silatir rahim wa ma kulquhu amma dabi'a ta wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallam bil wafa'i da tsayawa da kula da siga alƙawari wa husn al ahdi da kuma shine kyan alƙawari shine ahdi alƙawari ka nazamci abu dimin da'iman sai a ce ahadi wasilatu rahim da sadar da zamanci annabi ya hu kowa sadar da zamanci al-ihsan ila zawil qarabati shine kyautatawa zuwa ga yan uwa sai a ce sadar zamanci kususan a keɓe annabi ya fi kowa saboda hi amana da zumunci suna nan a gefen siraɗi idan kana sada zamanci ba ka riko da amana ba za ka tsallake ka je aljanna ba idan kuma a kana riko da amana ba ka sada zamanci ma haka ɗaya yana wannan ɓangaren ɗaya yana wannan ɓangaren to annabi ya fi kowa cika alƙawari annabi ya fi kowa sada zamanci
فحدثنا القاري أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءة عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد حدثنا أبو إسحاق الهبال حدثنا أبو محمد بن نحاس حدثنا ابن العربي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن دهمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله عن أبي الحمصاء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقي له بقية
wanda ya mana hadisi malam ya ce abubakar dan muhammadu da wallamru ilaiki fanzur ma za ta ce kai innal maluka idza dagalu qarya tafsaduha waj'al aizatu ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna wannan sarkin wallahi zai yi barna ai bata ga Sulemanin ba amma kurin ta san Sulemanin ya fita to ita ma yanzu kubra ita Aisha daga jin sunan Khadija nan ta san an je lahiran ma fa sai dai taro a na biyu a lahiran in za ka ɗau lamba ita kuma lamba ɗaya take so ta ɗauka ba zai yi ba ai kubura ta yi nisa kuma kubura ta zo kusa kubura Allah ya mata komai saboda haka ita kubura ai ta gama kuma ta yi ga lafiya ta fita lafiya wanda an tambaye ka duk duniya wacce mace ce ta narkar da kuɗinta akan annabi sai ka ce kubura a lokacin da kafirai suke bala'in kin annabi ta nuna tana son annabi ta ba annabi ranta ta ba annabi dukiyanta ta ba annabi kanta ta sadakarwa da annabi komai kai ba kuma san wani abun ba fa a gidanta annabi ya zauna a gidanta ba aka zauna yasa ake cewa mai babban gida ai da za a daura auren nan hiriye-hiriyen nan da aka yi duk kamun ta ai a gidan kubra ce yi mana ai a gidan ne aka dinga hirya liyafa da kayan anguwanci da kuma baka ga annabi da ya tayi na gidan aka tare tariyan fa a gidanta aka yi kun gane sirri ne ba ku gane ai ita ai yana ci a gida ko shi gidan yana da mutum biyar akwai uban gida haka ne in dai gida yana da uba sai me sai uwa to ya za muke cewa uwar gida ita ta haifi gidan uwar gida uwar gida ita Khadija shi gidan uwar gida ne to tun da ita uwar gida ne annabi kuma uban gida shi yasa muke cewa muna da uban gidanmu muna da mai gidanmu to ita kuma uwar gida gidan ba aka raba gida biyu gidan aka nema uwa aka nema gidan uba in dai uban gida ne to ku ce shugaba idan uwar gida ce kubra to Allah ya ba wannan to iya za ita Aisha ta ga an yi nisa ai tun annabi an an ba da annabcin sa da dumi-dumi ita Khadija ta aure annabi sai da ta zauna ita kadai shekara goma ba kowa da dumi-dumin annabta da dumi-dumin manzanci ta gama zamanta da annabi kaf baki ya ta koma ga Allah sannan ta ce to ku kuma ɗan ku ci ku ba mu gana ku na bar muku nan gaba yadda ta yi daidai yake da a ci tuwo ta ba da siri an gama cin tuwo an gama eh to da ko ragowar tuwon da miya miya yi ne sai ta bar wa sauran matan ita ce ita ka je ce to ku suɗe ita ta ci tuwo kaga wannan wanda ya fara cin tuwo da farko da wanda suka tare suka yi siɗi duka ai duk ma an kada su ba su kai wanda ta ci tuwo ita kadai ba to akan ta sai mu kwana ita ayyan ta sallama Khadija ya fi ta ai ta sallama kuma a duk duniya an tambaye ka wacce mace ce duk duniya ba irin ta kace yar Khadija batula a fada ma babu ai wala maryamar batula ai duk duniya an ce mace mai daraja lamba na daya to kace fada ma ba sama da ita ko maryama bintu imrana bata kai Khadija ba bata kai ai bata kai fada ma ba ita ai akwai dalili ita ba maryama ai babanta imrana ita fada mai babanta kuma ai da uban ake alfahari ud'uhum li'abaihim kowa ya kira yi da sunan babansa in dai za a kira mace da sunan mahaifinta aka kira fada ma ai ba wanda ya kai ta daraja to iya za saboda haka daraja ta kai daraja Khadija Allah ya mata wannan daraja to wannan ana magana ne akan alƙawarin wannan annabi namu
wa in kana la yazbahu shata fa yuhdiha ila talaidiha
wa in kana saudewa la yazbahu shata annabi zai yanka akuya fa yuhdiha ya bada kyautan akuyan ila kalaidiha ga kawayen Khadija annabi zai ce a kai wa kawar Khadija a kai wa wance a kai wa wance
wa ta'azana alaihi ukutuha fartaha ilaiha wa ta'azana ilaiha ukutuha yar uwarta ta nemi izini za ta zo gurin annabi yar uwar Khadija ta ce ya rasulullah sunanta hala bintu kuwailidi buna asadu buna abi asi ummu abi asi buna rabi'a eh kaji shi aba asun kuma yi ne mijin zainaba bintu hu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ismuhu sunansa Lukai ibn Rabi'a to yine yar uwar Khadija dan Hala bintu Kuwailidi bin Abi Asi bin Abi Asi bin Asad bin Abi Asi bin Rabi'a to ta nemi izini za ta higo gurin manzon Allah farta alaha ai faraha juma'atiya annabi ya murna da zuwa sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa
wa dakalar alayhi imra'atun fahasha laha wa sana su'ala anha
wadda kala alai imratu wata mata ta higo gurin annabi fa hasha laha annabi ya mata lale da maraba lale da maraba wa hasana suwala alai annabi yace me kike nema baiwar Allah me kike so da abin da ta faɗa annabi sai ya mata falamma falamma karaja qala innaha kanat tatina ayyama khadija wa inna husnal ahadi min al iman
falamma karajat yayin da ta fita ta fita a gurin annabi kala inna sai aka ce ya rasulullahi mun ga wata mata- mace ta zo ka mata faran faran da sakin falka da walwala da lale da maraba aka tambaya kala yace inna kana tadina fi ayyamil khadija ai wannan matar tana zuwa mana ne a zamanin khadija wa yana husnul ahadi can alƙawari min al-imani yana daga ban gaskiya Mhm.
ووصفه لهم ووصفه بعضهم shayin wasu malaman suke sabbata wannan annabi namu فقال كان يسل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفرد منهم bakar kana hakika bakala kana ya kasance kana ya zira da annabi yana sadar da zamanci ga wanda suke da zumunta min gari an yi ba tare da ya zaɓi wasu ya fifita ba alaman huwa a faral minu ga wanda suke mafifita daga cikinsu Mhm.
وقال صلى الله عليه وسلم
shugaba yana cewa إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها sai ببلالها annabi ya ce inna bani hulana inna ala bani hulana kun ga yayan suwa ne dangin suwa ne laysa li bi awliya wai ba waliyai na bane ba wani nasaba ne sosai a tsakani ba eh gaira annahum sai dai cewa su rahiman akwai zumunta tsakaninmu da su sa abulluha ina so na damsa sata bi balaliha da damsa sata in damsa sata ta koma gurin ya zama danye wannan zumuncin ya koma ya zama sabo Mhm.
وقد صلى عليه الصلاة والسلام بأمامة ابنة ابنته زينب يحملها على آتيه
wa qad salla haqiqa annabi yayi sallah alaihi salatu wassalam bi amama da yarinyar da ake kiranta da amama ibnata ibnatihi zainaba yar yarsa zainaba wanda aka haife daga bintu abi asi ibn rabi'a ibn abd shams min binti daga yar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hamiluwa ala adi annabi yana daukan yarinya aka fada yana sallah sai aka yi fa idza sajada وإذا سجد ورعها وإذا قام حملها
fa idza sajada in annabi ya sajada waraha sai aje ta a ƙasa wa idza qama idan ya tayi hamalaha annabi kuma sai ya dauke ta sai ya dauke ta amma da ta girma ka san wanda ya aure ta ne to sai da na ali ne sai da na ali ne ya aure ta yana auren yar manzon Allah kuma yana auren jikanyar manzon Allah eh kaje da sai da na ali ya taro yana auren yar manzon Allah yana kuma auren jikanyar manzon Allah to wannan annabi haka yake dauka in zai yi sallah ya dauke ta kuma in yazo sujada ya ajiye ta in zai tayi kuma ya koma ya dauke ta Mhm.
وعن أبي قتادة وفدا وفد للنجاهي wa wa an abi katada labari yazo daga abi katada qala wa qad wa fada lin najahi jama'ar najahi sarki najahi ne suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Mhm.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم
annabi tsira da amincin Allah da wannan jama'an suka zo da kansa annabi yake musu hidima in ruwa ne annabi sai ya kawo musu in ma shimfiɗa ne annabi sai ya yi ku duba da yanayin annabin annabi kaga yana shimfiɗa yana ba da ruwa yana hidima ka Allah sarkin iko to ya kai فقال له أصحابه نكفيك sai sahabban ka suka ja rasulullah wannan aiki ai ba sai kai ba ka bar mana mana mu ma da zamu kula da walhalin ya rasulullah da ka bar mana mu ma za mu yi ai to ya yace فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم annabi ya ce a ku kyale ni innahum kanu li azabina mukrimina lokacin da sahabbai na suka je Ethiopia mai babban birni Addis Ababa gurin sarki na jahe suka kaura su 82 kanu li azabina mukrimina wala sun girmama mutane na wai ni uhibbu ana kafiyam so nake ni na rama musu ai da kaina abinda suka yi wa mutane na ni ne musu ne musu da kaina yafi daɗi Mm.
فلما جيء بأكده من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازنا وتأرفا له بسدا لها رداه wannan ma yayin da jiya bi uku da aka zo da yar uwar annaba ta shan nono mina rara mina rara'ati na sha da nono sunanta shayma'a shayma'a yar halima yar kabila sa'adiyawa fi sabaya hawazin a cikin bursunonin yaƙi na ƙabilan hawazinawa ai annabi da ya ganta ba sada lahari da hu annabi zai shimfiɗa masa mayafinta da iya ce ki zo ki hau mhm.
وقال لها إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة أو متعتك ورجعت إلى قومك sai annabi ya shimfiɗa mata zauna annabi ya ce bayan annabi ya sallame ta faƙalar lahaji annabi ya ce mata ina hababtu in kina so a kamta in dai muku da madan ki zauna mana da mu a nan madina ki zo ki zauna yar uwata za ki zauna cikin karamci mahabbatan da so au mata a ciki ko kina so ne na je da daɗi- ke daɗi wadda za ta ila kawai ki koma can mutanen ki na kabilan sa'adiyawa ya kike so annabi ya ce kina son ki zauna kin samu guri ni yar warki ce da ita da annabi sun sha nono daya eh annabi ya tsotsi na dama ita ta tsotsi na hagu to annabi yake ce mata yar wata in kina so kin zo gida nan ma gida ne ki zo mu zauna mana in girmama ki na karrama ki na nuna muke so ki zauna kusa da ki zo ki zauna a gaban annabi Muhammadu ko kuma kina so ne a dan jiyar da ke daɗi ki koma gida bari mu jira amsa Mm, me take cewa فاقترت قومها فمتعها
da jihar kula zan koma gida Allah sarki bai bi bai bi maganar da Hausa suka faɗa ba kai baka ji bawai ya ce na ji daɗi na ji daɗi hine gari ba na saba ba na ji daɗi hine gari ba na saba ba ai mu ne annabi ya ce haka ai ko da babana na bari kurin wallahi sai dai na zaɓi annabi ya ce ka zauna wai za a koma gida to shi kenan gani kai ko saboda sun dade da annabin ne a can garin su ta ce ya rasulullahi ita gida za ta koma sai ta kawo mana magana da hausa suke cewa sabo sirken wawa in ba haka ba kana gaban annabi wai har ka ce ka koma gida sai kenan ta zaba ta ce ya rasulullahi ta za ta koma gida haka ta ce za ta koma can gida shi kenan annabi ya je da ita daɗi mana ya faranta mata rai shi kenan kuma sai ta koma garin su Mm.
وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام kaji an samu ruwaya daga ta zaɓi mutanen ta ta koma gurin mutanen da aka je da ita daɗi wa ƙara dufailu sai dufailu ya ce mana ra'ayatun nabi sallallahu alaihi wa sallam na ga annabi tsira da amincin Allah wa ana gulam lokacin ina yaro Mm.
إذ أقبلت امرأة حتى دنن منه ففسد لها رداءه فجلست عليه iz yayin da na ga annabi yana yaro iz aka balat imradin wata mace ta zo hata da na minu sai da matar ta zauna kusa da wannan annabi namu tana zama fa basa da lahari dawo annabi ya shimfiɗa mata mayafinsa takariman laha dan ya karrama ta fajalasat alaihi sai matan ta hau mayafin annabi ta ma- matar ta zauna wannan mayafi na annabi Mhm.
فقلت من hazai ya هذه lalabiya wannan kowace mace ce wanda har take zama a bargon annabi قالوا أمه التي أرضعته haka ji halimatu sadiya ce ai ita ce wadda ta ba annabi nono ya sha halima ce yar kabilar sadiya annabi yana ganin da ya shimfiɗa mata bargo ta hausa zauna haka ce ai wannan matar kuke tambaya halimatu sadiya ai ita ce mm.
نعم وعن عمرو بن السائب labari ya zo daga amru dan sa'ibi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرباء to wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kana jalisi yau wata rana annabi yana zaune fa gabala abuhu min al-gira sai mijin halimatu sa'diya yazo sunan sa haris dan abdul uzza wa bidile amma dai malamai suna sabani a sunan nasa Mhm.
فورى له بعد ثوبه فقعد عليه sai annabi ya shimfida masa shahin rigansa sai ya hau kai ya zauna Mhm.
ثم أقبلت أمه فورأى لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست to عليه kuma sai halimatu sa'diyan ta zo matar wannan mutumin fawara atlaha shaqqa sobi sai annabi ya shimfida mata gefen ɗaya rigan nasa mayafin nasa fajala zale ita ma ta zauna mhm.
ثم أقبل أخوه من الرضاء sai dan uwansa wanda suka sha nono ɗaya sunansa abdullahi dan haris shi ma ya zo da ya zo annabi ya kai فقام صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه ya annabi ya yi ya sauka kan mayafin shi sai dan uwan nasa ya sa a tsakiyar shi ya zauna shi annabi yana ƙasa mhm.
وكان يبعثه إلى سويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة sau da yawa annabi yana aika suwai ba maula balariyar abu lahabin don ita ma ta ba annabi nono annabi ya sha to annabi sau da yawa yana aika mata silatin wato abinci wake zotin da tufafi sai annabi ya ce a kaba suwai ba ita ma ta ba ni nono na sha Mm.
فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها to lokacin da suwai ba al'asulan ya suwai ban ta rasu sai annabi ya ce ba ragowar yan uwan suwai ban ne a dangin suwai ba ba wanda ya ragu ya aka ce فقيل لا Annabi أحد ya rasulullahi ai zuwai ba ba ta da dangi dangin zuwai ba ya kare haka aka ce da da ragowa da annabi na'am وفي حديث خديجة رضي الله عنها Mm.
أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يحزنك الله a أبدا wannan hadisin na Khadija anna qala tana cewa ya rasulullahi ina ma albihir fa wallahi na rantse da Allah la yuzinuka Allah Allah ba zai kunyatar da kai ba fa ba zai bata ma har abada fa mm.
إنك لتسيل الرحم وتحمل الكلا inda ka cewa kai la tazilin rahiba kana sadar da zaman shi annabin Allah wata milil kalla kana daukan nauyin al'umma shine daukan nauyi Mhm.
وتكسب المعدوم وتقرن ريفا kuma kana ururi ga wanda ba shi da yi ka dawa abu ka bashi wata garare fa kuma kana gara ga baki mm.
وتعين على نوائب الحق kana taimakekeniya kan wahalhalu na gaskiya mm.
الفصل التاسع sai عشر fasali na goma ya tara daidai تواضعه صلى الله عليه وسلم za ku ji bayanan tawari'u na wannan annabin namu mu kuma dole ne mu nuna masa tawari'u ga annabi muhammadu shugaba allah ya saka da alkhairi Mm.
وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته to wa ma tawari'u amma kaga tawari'u na wannan annabi namu ala ului mansibihi da daukakan darajar da Allah yawa wannan annabi namu wa ribati da daukakan wa sabat rutubati na matsayinsa Mm.
وكان أشد الناس تواضعا annabi ya fi kowa tsananin tawari'u duk yadda kake da tawari'u annabi ya fi ka Mm.
وأقلهم كبرا kuma annabi ya bi kowa karanci wajen girman kai annabi ba shi da ma girman kai asali ma ba shi da shi Mm.
وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا wa'azu buga ya ishe ka ai annahu kuyira an ba wa annabi zabi baina an yakuna nabiyan dan ya zama aka ce annabi kana so ne ka zama annabi malikan sarki sultana aw nabiyan abdan ko ka zama annabi bawa wanne kake so ka zama annabi ne sarki ko annabi ne bawan Allah Mm.
فاختار أن يكون نبيا عبدا ya ce a a banna dai na zama annabi kuma bawan Allah ba annabi sarki ba annabi bawan Allah to tawari'u ne Mm.
فقال له جبريل عند ذلك فإن الله قد أداك بما توارعت له أنك سيد ولد آدم يوم to القيامة a wannan yayin ne da ya zaɓi cewa ya zama bawa sai fa qala lahu jibril israfilu sai malaika israfilu ya ce inda zalika a wannan yayi fa inna Allah qad adaka Allah ya baka bima tawara'ata lahu dalilin tawari'un da kai annaka sayyid walad adam kai ne shugaban ƴaƴan annabi adam ranar gobe kiyama to kaga eh kowace daraja Allah baya ba bawa sai mai tawari'u shi yasa ku dinga yin tawari'u fa inna tawari'u min qisalil muttaqi tawari'u ɗabi'a ne na mai tsoron Allah amma ba mai kuɗi ko mai sarki ba wayannan karka musu tawari'u dan abin da Allah ya ba su tawari'u kai wa musulmi dan uwanka almajiri ne mai karamin kuɗi ne kai tawari'u amma wani ja'iri wani mara tsoron Allah ba wani tawari'u da zaka masa in ga masa tawari'u gani yake kaman ka yarda da wannan mummunan halin nasa ne ina fata kun fahimta amma da yayi kun gani daga gare mu ko ba ku gani ba a bayyane ai a to da abin da muke faɗa hakan muke yi babu wani kuna zaune muna karatu a makara- masallaci sai ga gwamna ya zo nan duk cikin wanda nan an zuro mana bindigogi yana zuwa na ce kai ku ce masa ya je gida ya salla mana أول من تنشق الأرض عنه وأول شافع shi annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man tanshabu anhu al-arab shine wanda kasa zai fara tsagewa annabi ya bayyana wa wali shafi'in shine wanda za a ba shi shafa'atul kubra mhm حدثنا أبو الوليد بن الأواد الفقيه رحمه الله بقراءته عليه في منزله بقردبة سنة سبع وخمسمائة قال حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عمر حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن مسأل عن أبي الأنبثي عن أبي الأدبثي عن مزروق عن أبي غالب عن أبي أمام رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على الأتى فقلنا له
wanda ya mana hadisi malai yake ba mu labarin ya haddasa babban malami ne ya mana hadisi sunansa wato malaman hadisi suna kiransa da abu walidu bin awadi dan awadi rahimahullahu Allah ya ji kansa ya masa rahama bi qira'ati alai da karatun da ya karantar da mu fi manzilihi a gidansa na birnin Kurdaba wani gari ne a yammacin Afirka sanata saba wa kamsaniya da hijira yana 507 قال يجي حدثنا أبو علي لهافذي أنا نفن قساني كنهيني أبو علي لهافذي حدثنا أبو أمرا duk lokacin da aka ce abu umara yusuf ne dan abdullahi dan abdulbarri dan asini annumairi mutumin birnin kurdaba shi yake ne bi haddathana abdul mumin yace ibnu abdul mumin dan abdul mumin ya mana hadisi sunansa muhammad dan abdullahi dan muhammad dan abdul mumin haka malaman hadisi suke kiransa حدثنا ابن داسة كان داسة يا من حديثي حدثنا أبو داود صاحب السنن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبو شيبة يا من حديثي حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير يا من حديثي أم مسعر يا جدك مسعر أن أبي أنبس أن أبي أدبس يتي أن أبي مرزوقي an abi galib ya ji daga aba galibi an abi amamatul bayili kala yace karaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ne ya fito gun mu mutawaqiyan alal asa annabi yana dogara da sanda ya maka yi فقم أنا فقمنا له ai ba kuma na lahu ganin annabi kowa ya miƙe kowa ya miƙe ya tsaya baya annabi yace فقال لا تقوموا كما تقوم العاجم يعزم بعضكم بعضا
annabi yace la taqumu saboda tawari yace kar ku tashi mana kama ya kuma al'ajima kamar yadda gwarawa suke yi yahudawa da nasara yu azima bara hun bara shahi sai ta yana girmama shahi annabi ya ce kwarkuyi wannan babi ne na tawari'u Mhm.
وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس Wa العبد qala annabi ya faɗa saboda tawari'u duk maganar da ka faɗa ka ce saboda tawari'u ke ce inna ma ana abdu annabi ya ce ni abdullahi bawan Allah ne akulu ina ce kama ya akulul abdu kamar yadda bawa yake ci a gaban sayyidansa wa ajlisu ina zama kama ya jilisul abdu kamar yadda bawa yake zama mhm.
وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف خلفه wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah saboda tawari wani annabi yarkawul himara annabi yana hawa jaki wayar diba kalabahu idan jakin naka ne idan nasa ne sai annabi ya goye ka a bayansa Mhm.
ويعود المساكين kuma annabi yana zuwa yana gaida miskinai marasa lafiya ويجالس الفقراء annabi yana zama da almajirai talakawa masu karamin karfi annabi yana zama da su mhm.
wa yajibu da'watal abdi annabi yana kira yana amsa kiran bawa kamar yadda jiya ma gaya muku wa yajlisu baina ashabihi muqtalidan bihim haythu man taha bihi almajlisu jalasa wani jilisa annabi yana zama baina sahabi in ka zuwa tsakanin sahabban sa yana tsaki a zaune mugdalilan bihin yana cuɗanya da su haisu ma in tahabi limajid duk inda ya ga gurin ya tsaya ijjalasa nan zai zauna ba a ce da annabi abu da ya shiga kamar zaman da naku ya tarar da can sai ya zauna eh din da ya tarar annabi zai zauna idan kuma nan ne gurin zaman sa ka san nan za ku kallo shi annabi kuma yana kallon gabar to in ya zauna a can kuma sai a yi haka kuma kuma sai a juya gurin haka ake in kuma nan ya zauna kuma sai a yi yiwu sai a juya inda yake inda ya tarar nan zai zauna ba a ce a buɗe masa ya shiga don mai halin annabi sai ya gyara irin wannan kar ka ga an yi taro ko na abu a buɗe zan shiga zuciyar ce girman kai sai an san shi sai an buɗa ma a buɗa malam wane ne zai zo ba daraja ma fa daraja ma babu daraja Allah ne zai ma amma kai zaka ba kanka ai ka nuna kai ba kowa bane sai Allah ya daga darajarka mala'iku guda biyu ne duk mutumin duniya yana da sasari biyu ɗaya sasarin mala'ikun sama sun kama ɗaya sasarin na ƙasa sun kama in kana kai wani ne ana janka ana janka sai ka zama ba kowa ba amma idan kana kai ba kowa ba kana ɓoye kanka to ana ɗaga ka kuma duk duniya ma sai an san ka to da haka annabi ga halansa nan mu kuma da muke tare da shi mu yi koyi da annabi muhammadu
وفي حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم لا تدروني كما أدرت النصارى ابن مريم to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari kamar yadda ya zo a hadisi na wannan sahabi ibn a wannan hadisi a- na ibn umar annabi sallallahu alaihi la ta darubi annabi yace ku daina yabo na kuna fice gona da iri Mm, kama adarajin kamar yadda mutanen an- nasara suka fice gona da iri ayaban da suke wa annabi isa har suka kai ga inda bai dace ba Mhm.
إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله
inna ma ana abdun annabi ya ce ni bawa ne faƙulu duk abin da za ku yaba annabi abdullahi wa rasulu iya nan za ku tsaya in kun ce muhammadin ku ce rasulullahi za ka za ku faɗa ko kuma ka ce abdullahi wa rasulihi abdullahi wa rasulihi ko zikiri za ka yi ko yabo za ka yi karka fice nan bawan Allah manzan Allah bawan Allah manzan Allah iya wannan kai wa annabi ka kai makura a yabo amma ka daina kirkiran wani yabo wanda har za ka hana annabi da Allah to kuma ya zama shirka kurin bawan Allah manzan Allah manzan Allah bawan Allah bawan Allah manzan Allah ya isa eh Allah za ka je la ilaha illallah to sai ka ce muhammadur rasulullah ko muhammadan abdullah ashhadu an la ilaha illallah ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk wanda ya kirkiri wani abu ya faɗa bayan wannan to nan gaba kuma ya zama barna eh ka daina biya irin masu waƙe-waƙen nan na zamani a garin waƙen har ana faɗan abin da ya kai matsayin shirka ba a iya gane shi kurin yaban annaba dai daga nan ya tsaya bawan Allah manzan Allah abin da yake so da za a yi Isra'i da mai da shi ma gace subhanallazi azra bi abdihi ko kuma gace abdan nan amna alaihi eh ka gani bawan Allah ne wanda Allah ya masa ni'ima bawan Allah manzan Allah annabi ya ce kar ku fice haka Mhm.
وعن أنس رضي الله عنهم Mhm.
أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت إن لي إليك حاجة labari ya zo daga anas ruwayan in kun duba muslim ya kawo ruwayan anna imra'atin wata mace ce sunanta ummu zafar wani kaulin an ce dan ita take wa khadija makinu kana biya gali ya shi a hankalin nata akwai dan wani abu ja'at ta zo gurin annabi ja'at ta zo gurin annabi fa qala ta ce inna li ilayka hajatun ni bana da wata bukata a gunka ya annabi yace da ita قال اجلسي يا أم فلان في أي درج في أي درج المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك annabi ya ja to tun da ya zama haka annabi kala ya ce ijlisi ya ummu fulani ki je ki zauna ke wanci fi ayi turjin a kowane hanya na madina shi da ki so ki je ki zauna ajalisi ne ki zan je gunki hata a gari ni da kaina zan je gunki kuma ki rufe kuma a lokacin rana ne ma na nuna alfahari a lokacin kuma yi annabi yake kankan da kansa ومن توالئه صلى الله عليه وسلم
yana daga tawali'un wannan annabi namu me yake cewa قوله لا تبردلوني على يونس بن متى Annabi yake, ku daina bibita ni akan annabi Yunus dan mata saboda tawali'un annabi wa qala mhm.
ولا تفردلوا بين الأنبياء
annabi ya ce ku daina nuna fifiko tsakanin annaba fifikon da har zai rage wani daraja haka za ka faɗa mhm.
ولا تخيروني على موسى
annabi ya ce ku daina fifita ni akan annabi Musa mhm.
ونحن أحق بشك من to إبراهيم annabi ya faɗa haka ne domin ko da kana ga annabi Ibrahim din yayi wani abu to tunda annabi ya faɗa ya dauke masa a ma abin da yin ba komai bane mhm.
ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لعجبت الداعي
annabi ya ce da kai, da ma nayi zaman da annabi Yusuf ya zauna a kurkuku da nayi wannan zaman kaga da nayi addu'a ai da Allah ya amsa mun ko haka annabi ya faɗa saboda tawari'u mhm.
وقال للذي قال له يا خير البرية ذاك إبراهيم
وقال sai annabi ya faɗa lillazi qala lahum ga wanda ya ce da ya khairul bariya sai annabi ya ce mafi alkhairin talakai zaka ibrahim annabi ibrahim shi ya kamata bai haka ba ni ba Mm.
وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى
da sannu isa dil kalam za mu zo muku da magana ala hadhihi hadisi ga wayannan hadisi ba da haza bayan wannan ma in Allah ya da za a kawo muku su karin bayani Mhm.
وأنا عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم في صفته صلى الله عليه وسلم
labari ya zo daga ummi Aisha da malam Hassan Basri da Aba Sa'id al-Kudri da wani wayannan malama za ku ji bayanin sifofin da suka faɗa ga wannan annabi namu Mhm.
وبعضهم يزيد على بعض amma wasan sukan yi ƙari akan wani sifofin نعم كان في بيته في مهنة أهله Ali duk wuraren gidan sa annabin kaje da kansa yake yi in kayan sa ya datti annabi shi yake wankewa bare ma baya dattin kuma sharan gidansa ma annabi shi yake yi da kansa in rigan sa ya tsage shi yake dinkewa da allura eh kar kowane rigan kai dinke da kai wace la ka tsaya kana dinke kayan tawayi yi mana kar ka ce ni ba zan sa riga mai face ba a dai ka dan dinka dai ka gyara ka zo ka da tawayi amma a gidanka komai sai mata kai baka komai baka koyi ne da annabi ai wani wahalan sai a musu kake in wance tana wannan kai ma sai kai wannan in suna yara kuma kai sai ka zo ka gyara wannan ka gyara nan ka dau tsintsiya kai ma ko tauti ne ka dinga kashewa ko- ko tautau ne yawwa ko tautau ne kana kaiwa ka dan gwadawa amma ko wani aiki sai mata a dinga koyi da wannan annabi namu ga yanda halayyarsa suke nan fa inna tawazu min jisalil muttaqi Mm.
يفلي ثوبه kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in zai ajiye rigan sa yake linkewa baya jefa da riga ya ce a linke mu a baya yi da kansa za ga yana linkewa ya sa hannun haka ya sa ya linke kuma sai aji shi ka san riga hutawa yake duk lokacin da ka cire ka lati yayi shi ma yana son hutu baya jin daɗi yayi Mm, baya jin daɗi amma duk lokacin da ka linke ka ajiye to daɗi yake ji lokacin da ka ɗauka kasa kuma ya huta sai ya ji daɗi amma rigan karate ya yi kama abu ne mai rai karate ya tsaye kamar kai ne a tsaye haka yake ji shi ma rigan eh ba rati ya yi za ku yi ku linke ku linke ku adana shi ko lokacin da za ku sa ku ɗauka ku sa shi annabi da kansa yake linkewa ba ma mata ne suke linke masa ba Mm.
ويحلب شاته kuma sau da yawa za a ga inda akwai a gidan sai yake taƙan nonon za a ga ya sa kafan yadda makiyaya suke haka yana taƙa in ka zo ka ga annabi da kansa yake taƙan nonon akuyansa baya cewa taƙan mu saboda tawari'u mm.
ويرقع ثوبه kuma yi da kansa yake ɗinke rigansa in ya tsage sai ya ce a kamun allura a kamun zare sai a kawo zare da allura da hannunsa mai daraja yake ɗinke rigansa Mm.
ويخسف نعله idan hancin takalminsa ya tsinke shi da kansa yake neman kaban dibino ya tubka ya tubka ya sa ya daure haka annabi yake ba kaman kai bane takalminka yana tsinke ka ce a baiwa mai walada ya je ya je walada ma shi da kansa zai gyara kayan ka to in takalminka ya tsinke kai ma ka zo gindin wuta ka sa wuka kana gumi kana yi dan koyi da annabin mu ko rana ɗaya dai ka gwada eh haka annabin mu yake yi Mm.
ويقدم نفسه kuma da kansa yake wa kansa hidima duk wani abu da ya kamata na hidima to yi da kansa zai wa kansa Mhm.
wa yaqummu albayta kuma da kansa yake share daki ya share gida za a ga wani yayin yana sharar daki yana sharan gida annabi za a ga yana shara ya dau tsintsiya inda kowa zai sunkuya ya sunkuya ya yi shara haka dai annabin mu ya ce yi Mhm.
wa yaqilu albayra idan da kuma ya zo daga kiwo annabi za a ga ya sunkuya ya ga karkai yana sa da baibayi eh shi zai sa raƙumi da baibayi da kansa ana irin kiran nan haka ana kira ai sai ga ya miƙa kafa guda ɗaya kuma sai annabi ya sa ya sa da baibayi haka annabi yake yi Mm.
na'am wa ya'lifu narihahu kuma in ya ɗaure akuyan a gida to za ga ya ɗauki budu ko harawa da kansa eh in ya yaro ya ɗaure sai ga gani ya zo ya jefa musu wai ba kai ne zaka jefa da akuyan ba nariya ba irin wannan harawan nan kai guda annabi zai ɗauka ajiye ya zai jefa kuma ya baza musu kai mun gode wa Allah duk mun yi mu mun yi Allah ya taimake mu eh raƙun ma mun saba mun ɗaure mun yi shanu ko da ma mun saba tunda annabin ne na alhamdulillah mun yi sharan harawan ko mun yi sharan budin Mm, don ni kadai na share harawa ya fi kai ɗari to kaga Allah ne ya so ne da rahama a tun kafin ma ai haka ni dama da abin da Allah yake nufi sharan harawa shine aiki na ne ta yara kuma budu ko dama duk garin nan ba wanda ya fi ni duk garin nan ba wanda ya fi ni sharan budu babu karabu da su sun sani kuma na sani eh ni kadai nan zai share in kaga budu a tare a yamma da gari ba sai ka tambaya ba nan yamma da gari daidai inda madi yayi gina in kaga budu mai yawa nawa ne ka tambayi kowa in na fara jibga budu bayan na tara kaman kai ɗari ko sama ma ɗora zan yi dam kamar yanzu damuna ya zo sai in je in buɗe rumbu na danna budu bayan na danna na sa a soro na rufe mutane ya nan suna cin ɗanyen ciya ni na busheshe sai mun je kaka in na dawo daga noma kamar yanzu busheshen ciyawa zan fitar shi yasa za ka ga jikin shanu na yana kyalle eh kara kuma an kaga mai yawa a nan dai a nan yamma da gari in kaga kara ya kusan kai dubu nawa ne ni ne na bi kowa tara kara na bi kowa tara budu kuma in ka ga harawa tambayi ba baka ji in ka ga harawa kaman kusan kai ɗari uku a tare babban taro a nan garin karka tambaya na wani in ka ga maka da Allah ya dora mu wannan layi muka tada iyayenmu suna kiwon shanu aka sa mu kiwo a Allah ne ya taimake mu Allah mun gode maka Mm.
wa ya'kulu ma'al kadimi kuma annabi yana ci da hadaminsa hadamai masu maza hidima saboda tawari'u da hadin ya annabi yake cin abinci Mhm.
wa ya'jinu ma'aha kuma annabin fura ne ko kulli ne da hiza a dama eh sai ya dama ya dama ya dama a ci tare da shi haka annabin mu yake yi sallallahu alaihi wasallam wa yahmilu bira'atahu min as-suqi kuma annabi da kansa zai dauje kansa ya je kasuwa in ya ce ba ne da kansa zai rike in na sabai sun ce a ya ce a mai kayan ya rike rike kayan shi ma wannan dan mun yi duk ran alamus lokacin da nake zaune a gudu haka nake yi in dai alamun ya da yamma to ina da azumi to sai in fita kasuwa wanda suke tare da ni na almajirai na sai su raka ni mu je kasuwa kayan ka nawa ne malam kyauta ne ce a ba zan siya ba in kyauta ne ba na so ka faɗa in na siya sai in baka riba Allah ya ji kan man sale mai lemo sai in je in sai lemo in sai ayaba in sai kankana duk abin da ya kamata zan je kasuwan gurin sai an ka bani kyauta bana in na siya yi kenan kayan da yawa sai mu daura a bayro in kaɗan ne kuma a rike sai mu dawo wata ran kuma ni ma ne rike da kaina mu dawo to haka ake yi annabi da kansa zai je kasuwa ya sai kaya kuma ya rike jakansa da kansa wai ba sabon ba sa nan ba suna nan zai rike zai rike annabi haka yake dan mu yi koyi da annabi eh da wanda za su raka an a cikin karatu mu je mm.
wa an anas radiyallahu anhu labari ya zo daga anas yana cewa إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم
in kana ya kasance in ji ana yana cewa ummatun bayi min imayil al daga bayin mutanen madina litakuzu sai kaga baiwa ma ta zo ta rige hannun annabi sai aka yi فتندلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها annabi yawa ya an rige hannunsa to ya haka ya ja rasulullah ina da wani bukata zo ka je ce to yanda ka za a kuya ka rige annabi haka zai bi ka inda kike so mu je da ka rige shi annabi jan sa ake eh to mu je sai a rike hannun annabi inda ake so a jahi nan za a jahi saboda daɗin shugabanci ba irin shugabanci ne na sauran mutane ba kana mutum kana yana shugabancin ka kuna tsoronsa kun zo kun taru kun ta yi ne shugaba amma ya zama muku dodo in kun ganye sai gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sayyidul qawmi huwa kadimuhum shugaban mutane shi ai yau ka zama gwamna ko ka zama wani minista ko ka zama wani mai daraja talakan kan yazo yace zo ga abin da nake so sai ka ja shi ka bi shi aje a yi masa amma a zaɓi mutane kuma ana tsoron su kuma ganin su ma ya zama aiki jama'ar annabi muhammadu yi a dinga gyara hali duk mutumin da ya zama ya zaɓe ka yana da haƙƙi a kanka duk wanda ya shugabanci mutum hamsin fa da an zai tashi in kaga an sun ce an nan sai dai adalci to saboda haka ya kamata in ka zama shugaban mutane ka zama mai sauƙin kai ko ta wanne fanni in malami ne ma aka ce kai ne halifa to ka zama mai sauƙin kai in malami ne da almajiranka ka zama mai sauƙin kai in ko wani arziki Allah ya baka ka shugabanci mutanenka da abin Allah ya baka ka zama mai sauƙin kai idan mulki ne ma ka zama mai sauƙin kai in ilimi ne ma ka daina jijji da kanka ka zama mai sauƙin kai haka dai annabi yake yi baiwa ma ta rike hannunsa inda take so za ta ja annabi inda wani abu ne za a nema mata ko wani abu za a bata annabi sai ya bata kun ga dai tawariyin wannan annabi namu
ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة eh kaji wanda kana alai rajulun wani mutum ne bai taba ganin annabi ba to barakuwa farkon gani ya zo gurin annabi ai da ya kalla annabi bai taba gani ba fa sabu da mina haibati kullum sai ya fara makyarta ta ga kyar kyar kyar kyar jikin ya kama tsama sai annabi ya ce da shi فقال له هون عليك فإني لست بملك annabi ya ce kai yaya haka ka sauwaka wa kanka mana ni fa ba sarki ne azzalimi ba fa ka sauwaka wa kanka Mm.
نعم إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديدة ai mu ma talakawa ne inna ma na ni imra imratan annan fallar din aka haife ni ba ta akulul kalida a gidan ma ana cin zargi ma in ka ja na cin zargi ai sai ka karamin guri ba sabon nama fure ba bushushen nama ma na jika a gidan ma na ci ni ma ba wani abu- ba ba ba gusara ke bane dai sannan mutumin ya dawo hankalinsa mhm.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه دخلت السوق مع مع النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم
Aba Huraira ya ce, mu ne muka ga kasuwa da wannan annabi namu. Ruwawan Imam Tabarani fil Awsadi da isnadin da yazo duk da ma hadisin yana da rauni. Mm.
فاشترى سراويل وقال للوزان زن وأرجه Eh, wa wa qala ana zuwa bai da ran sarawila annabi ya sai wando. Da ya sai wando to kakan an sai wandan. Kar ka sai abu ina wane ya je ya daukan min na bari a guri kaza. Ka ji kawai. Shi shi- shi a nan